الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول رحمه الله سبحانه وتعالى باب الرد على من قال بخلق القرآن babin da ya zo na ana yin waɗanda akwai kungiyar ɗan bid'an da suka ce alƙur'ani makhluki ne shi ne mala ya ce mazhabin ahli sunna annal qur'ana laysa bi makhluqi to shine yazo war raddi alaihim yanzu za a yi musu raddi a nuna musu cewa alqur'ani ba makhluqi bane قال الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق wannan littafin mutu da yake magana da ku bil haq da gaskiya fal qur'anu aina mahallu shahid lil bafi hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haq eh eh كتابنا أليس كذلك هذا يدل على أن القرآن كلام الله ما دام القرآن كلام كلام الله ليس بمخلوق فليس بمخلوق زي ما لقيت فالقرآن كلام الله فالقرآن كلام الله ووحيه مقدر الله جكما وحيinsa وتنزيله abin da ya saukar wasifatuhu laisa bi khaliqi an fahimta wala makhluqin laisa bi khaliqin alqurani ba za a ce khaliq ne ko makhluqi ba wala muhdathin wala hadithin ana fahimta maktubun fil masahif an rubuta shi a cikin takaddun masahif mahfuzun fil qulub an haddace a cikin zukata matlubun bil alsun ana karanta da halsuna harasa مسموع بالأذان أنا جيش لقلنا إيه قال الله تعالى الله من أكي سركي يا فدايتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا الحمد لله الله من أكي سركي إنا نحن موسى الله موني نزلنا الذكر مك سوكد القرآن وإنا له لحافظون mu kuma za mu kare shi wannan magana na nuna cewa duk waɗanda suke son su yi suka a cikin alkurani suna bata lokacinsu don allah ya alkawari zai kare alkur'aninsa zai kare addininsa to duk masu fama su kashe su karya addinin musulunci su za su ci nasara ko kuwa allah ne zai kare addinin ba abinda za su yi su bata lokacinsu shi sa ake son ka san gaskiya in ka riga ka san gaskiya duk abin da ya zo akasin wannan karka bata lokacinka kada ma ka bata lokacinka kowa ya faɗa yana bata lokacin shi ne ƙarya ne wa inna lahu lahafizuna wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne muka saukar maka mubarakun mai albarka liyadabbaru ayatihi saboda su yi tadabburin ayoyin Allah tadabburi yana gaba da tafakkuhi kenan ka sani ka tafakka tafakka sannan ta tadabbar a tadabbur shine ka bi ka kewaye al'amari ka kewaye abu da sani gaban shi da bayan shi ko idan shi wa qala Allah ta'ala wa turi wa kitabin mastur fi raqqin manshur kitabin mastur fi raqqin manshur wa qala ta'ala بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال تعالى بل هو آيات بينات آيوين بيننو في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم هل فهمت؟ وقال الله تعالى نزل به الروح الأمين نزل به بماذا؟ القرآن روح الأمين الروح الأمين شين جبريل كينكو على قلبك أزوج يركا وقال الله لرسوله وأمرت أن أكون من المسلمين أكا أمرتني نزموتك مسلمي wa an atluwa alqur'ana na karanta alqur'ani wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wazkurna ku tuna ku matan almanzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazkurna ku tuna ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa a gidajenku min ayatin lahi daga ayoyin Allah wal hikimati da hikima ayatin lahi alkur'ani alhikima alsunna alhadis wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ولقد يسرنا القرآن للذكر وهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر وهل من مدكر أي من مزدكر وقال ابن عباس abdullahi dan abbas habar al'umma sai ce laula an yassarahu ala lisanil adamiyina wai ba don allah ne ya hore alkur'ani akan harshen mutane ba mastata a ahadun an ya takallama bi kalamin lahi ba wanda zai iya magana da maganar allah babu wani makhluki da zai iya magana da maganar Allah to amma Allah ce wala kad yassarna alqur'ana lizikri da Allah ya dama makhluka mutane su karanta shi ya hore musu ya sauke musu suna iya karantawa in ba haka ba wanda zai iya wa qala Allah ta'ala wa in ahadun min almushrikin istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله أين محل الشاهد حتى يسمع كلام الله ما قدر الله ملوك سركي معنى القرآن كلام الله وقال الله وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإن كتنا واذكر ساعة وقت صرفنا إليك نفرا من الجن مكتوية بك وإن سمتاني توقع تكين الجنو يستمعون القرآن سنا شرارة القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي والله إلى قومهم منذرين إيه يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من حتى ذكر الشيطان وأن الجسر نون تشوا القرآن مغنى مغنى الله maganar Allah kuma sifa ce ta Allah sifar Allah kuma za a ce makhlukiya ba ce wa qala inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi inna sami'na qur'anan ajaban yahdi yana shirarwa ila ar-rushd fa amanna bihi sai muka bada gaskiya da shi kai ma abin da ake so ka ba da gaskiya da shi makhaliki ne makhluki ne menene da menene ba maganar ka bace abinda manzo Allah ya faɗa maka shi zaka yi aiki da shi wa qawluhu ta'ala ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin to ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin da ina mana muhdathin laysa zalika hadathul khalq ba wai fararre bane da aka halicce shi ba a'a wannan yazo abin da ya zo bayan shi hadas ya zo daga bayan shi ne ba wai an makhluki ba ne inna ma huwa hudusu amrin ma'ana wani al'amarin da daban ya faru kama kala Allah la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra bayan nuna cewa alqur'ani hadisi ne wa qala ibn mas'ud an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi dan mas'ud ya fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace إن الله يحدث من أمره ما يشاء إن الله يحدث من أمره ما يشاء Allah madaukakin sarki yana yana kawo cikin al'amari abin da ya ga dama yau a kawo wannan gobe a kawo wancan jibi a fadi wannan gata a fadi wannan abin sabku zamanin ne ba wai ana nuna cewa hadisi bane ko wa inna mimma ahdatha Allah takallamu fi salati yana cikin abin da Allah umarnin da Allah ya bare yanzu kada a yi magana a cikin sallah amma da ana magana a cikin sallah wa qawluhu ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin yuridu dhikrul qur'ani lahum amatan alqur'ani da su wa tilawatahu alaihim a karanta musu wa ilmahum bihi a sanar da su kullu zalika muhdathun duk wa'annan abubuwan duk yanzu aka yi su baya nuna cewa la yani falmazkur almatlu almalum ghairu ghairu muhdath abinda kake karantawa abinda aka sanar da kai na maganar maganar Allah ba fararre bane ba hadisi bane kama anna zikra al-abd lillahi muhdathun kai da ka ambaci Allah kai kai ambacin Allah muhdath hadisi ne kai da abinda kake faɗa wal mazkuru ghairu muhdath amma Allah da kake ambato din shi ba hadisi bane ko ko ba haka bane wannan matsaloli ne masu wahala sai manyan malamai kamar irin su su suke fassara waɗannan abubuwa amma duk wanda bai fahimta ba sai ya dauki rashin fahimtarsa ya mai da shi fahimta sai ya je ya wahala ya wahala ba abin da zai canza cikin abin da Allah ya shirya وروي عن عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله قرانا عربيا غير ذي عوج abdullahi dan abbas yayi wani istinbat yace Allah ce qur'anan arabiyyan ghayra zi iwaj sai ce qala ghayra makhluqin ba makhluqi bane wa qala sufyan ibn uyayna bayyana Allah al-khalqa min al-amri fa qala ta'ala ala lahu al-khalqu wal amru shike da halitta kuma da umurni wa qawluhu ta'ala ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana wa lam yajma' al-qur'ana ma al-insani fi al-khalqi bi hada al-qur'ani da dan adam ba a cikin halitta sai bambanta ko bal auqa isma al-khalqi ala al-insan sai ce mutum halitta ne mahaluki ne wa ta'lima ala al-qur'ani wa qala Allah ta'ala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا وقال ما نفدت كلمات الله duk malam ya kafa hujja ne da waɗannan ayoyin duk cewa alkur'ani ba makhluki ba ne ba za ka ce khaliki ne ko makhluki ba ne a'a sifa ce cikin sifofin Allah madaukakin sarki eh abinda za ka faɗa kenan ka tsira in ba haka ba duk wata hanya da ka ɗo'ar abinda fassarar da za ka bayar za ka ɓata za ka halaka Allah ya kiyaye qala shaykhu akhbarana abul hasani ash-shirazi qala akhbarana zahir ibn ahmad قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال وأنا متنشك كبيرا بني أسلم شيتي ما نمت هذه الليلة وأنا دريب من سامنا يبتشيبا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء سيتي من يهناك بتشي قال لدغتني أقرب يتي كناما تيتا هربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا أما أما إنك لو قلت حين أمسيت da a ce lokacin da ka shiga yammacin da yamma ka faɗa ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurraka insha Allah hadha hadithun sahihun أين محل الشاهد أعوذ بكلمات الله الاستعاذة لا تكون إلا بذات الله أو بصفاته هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي صالح وفي هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله دليل دليل إننا شوى على أن كلام الله غير مخلوق don ba za a nemi isti'aza da makhluki ba sai khaliq aw sifatihi alaysa kadhalik li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ista'aza bihi kama ista'aza billahi kamar yadda ya nemi tsari daga Allah haka ya nemi tsari daga kalmomin Allah fa qala a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni yanzu ya nemi tsari ne daga Allah haka kuma ya nemi tsari daga sifofin asifar Allah madaukin sarki wa qala a'udhu bi rabb a'udhu bi rabbil falaq a'udhu alja'u ila rabbil falaq wa qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim واستعاذ بصفاته يعني مما فكاد صفوفين الله مدوجين سركي كما جاء في دعاء المشتكي كما يد يزو cikin addu'an wanda yake wanda yake kukan cuta ta same shi qala a'udhu bi izzati llahi bi izzati llahi da buwayar Allah wa qudratihi min sharri ma ajid ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق من مخلوق manzo Allah ba zai nemi isti'aza da makhluki ba an fahimta wa balagani an ahmad bin hanbal rahimahullahu annahu kana yastadillu bi qawlihi yace imamu ahmad yana kafa hujja da fadar a'udhu bi kalimati llahi tammati ala anna alqur'ana ghayra makhluqin yace wannan magana tana nuna cewa alqur'ani ba makhluki bane me yasa qala li annahu ma min makhluqin illa wa fihi naqsun ma min makhluqin illa wa fihi naqsun to amma wannan a'udhu bi kalimati llahi tammati mana la naqsa fiha أم فهمت؟ وقيل كلمات الله في هذا الحديث القرآن وروي عن إكرمة قال صلى ابن عباس على جنازة عبد الله بن عباس يجي أنا صلى الجنازة فقال رجل من القوم سيواني تكما سين صلى سيتي اللهم رب القرآن العظيم اغفر له cikin addu'o'in da su ji Allahumma rabbal Qur'an al-azim ighfir lahu ya Allah ubangijin alqur'ani ka gafarta masa fa qala ibn Abbas sai Abdullahi dan Abbas ya ce la taqul mithla hadha yayi masa gyara kenan ko a cikin kwanciyar hankali ba a cikin tashin hankali ba ko innal qur'ana minhu bada'a wa ilayhi ya'ud القرآن إن القرآن منه بدأ وإليه يعود توبا مخلوق بني بكينا قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله سلف باكي أي علماء لمن أهل السنة سن تبتن جوا القرآن مغنر الله لي ووحيه وحي الله لي وليس بخالق ولا مخلوق والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة masu fadar cewa alkur'ani makhluki ne batattu ne kuma bid'a suka kawo lam yatakallam biha ahadun fi ahadi sahabati wat tabi'ina rahimahumullah subhanahu wa ta'ala an fahimta wa khalafa al jama'a al ja'd ibn dirham shi wannan ja'd ibn dirham shi saba ma al umma yace alkur'ani makhluki ne فقتله خالد ابن عبد الله القصري بذلك خالد ابن عبد الله القصري wanda yake shi ke jagorancin musulmai a wajen da suke wannan lokacin sai ya kashe shi ya aka yi fakataba biwa sai tafi yawmil adha ranar babban sallah sai tashi ya hutuba ya hutuba ya hutuba sannan sai ce wa qala irji'u ayyuhan nas jama'a an gama kowa ya koma gida fadahu taqabbala Allahu minkum kowa ya je layya Allah ya karban maku fa inni mudahhin bil ja'r bin dirhamin wannan ɗan bid'an ni zan yanka shi saboda me fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila yana riya cewa Allah bai dauki annabi Ibrahim cewa khalilan sa bane ba wa lam yukallim Musa takliman kuma yana riya cewa bai yadda cewa Allah ya zanta da annabi Musa ba subhanahu wataala amma yaqulu ja'adu thumma nazala fazabahu وكان الجهم بن صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام من الجعلي جهمية شوغبان جهم بن صفوان ما لم ينسني وأن إندي لوكو عقيدة كنا جعل بن درهمي وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة لا جمع لما متن شكروا سبعين يقولون سنة فدرتشوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق alkur'ani maganar Allah ne ba mahaluki ba ne wa an ja'afar bin muhammad as-sadiq an karbo daga ja'afar as-sadiq annahu su'ila an alkur'an an tambaye shi game da alkur'ani faqala sai ce aqulu fihi ma yaqulu abi wa jaddi abinda zan fada ciki shine abinda mahaifina da kakana suke fada game da alkur'ani ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله yace abin da ya samu mahaifinsa da kakansa suna fada kenan shi ma akan haka yake wa qala yahya ibn khalaf al-bukhari kuntu inda malik bin anas yahya ibn khalaf al-bukhari ala ramma kuntu inda malik bin anas yace na kasance wajen imamu malik dan anas fa ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo fa qala sai ce ما تقول في من يقول القرآن مخلوق يا إمام مالك me kake gani game da wanda ya ce alkur'ani makhluki ne faƙala indi kafirun faktuluhu wa an ibn al-mubarak والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثله دو أن سماك سكفنا وقيل لعبد الرحمن بن مهدي أكت جيما عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية يقولون جهمية سنة شواء إن القرآن مخلوق تبس القرآن مخلوقين فقال إن الجهمية أرادوا أن يفو أن يكون الرحمن على العرش استوى أبدا سكين في كده سنة كورة شواء على العرش استوى وأرادوا أن يفو أن يكون الله كلم موسى وأرادوا أن يفو أن يكون القرآن كلام كلام الله أرى أن يستتابوا ما غنينسوا أن يمسوا توبة فإن تابوا إن سنتوا بس تنزع فينا شيكينا وإلا ضربت أعناقهم وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة cikin kitab التوحيد لابن خزيمة سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفص حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق يسكتتونا شي حفص شي القرآن مخلوق فقال له الشافعي رضي الله عنه كفرت بالله العظيم كافرت قال الشيخ رحمه الله تسيتي سيدوك وتمغنا كما مالم شكي للبغوي واليمين لا تنعقد إلا بالله رنسوا باتا كلها سيد الله دا سنة الله دا سفر الله رنسوا باتا كلها ذات الله da sunan Allah da sifar Allah in ka faɗi wannan rantsuwa ta kullu in ka kare rantsuwan za ka yi kafara amma duk wani abin da ka rantse da shi ba satin Allah ko sifar Allah ko sunan Allah bane rantsuwan ma bata kullu ba ko ka kare rantsuwan ba sai kai kafara ba wal yaminu la tanqidu illa billahi aw bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi wala tanqidu bi shay'in min al makhluqati mana duk wani makhluki in karan su da shi rantsuwa ba ta kulluwa falyaminu billahi ka kaulihi wallazi nafsi biyadihi rantsuwa da Allah kenan wallazi a'buduhu wa nahwa zalika walyaminu bi asma'ihi ka kaulihi wallahi warrahmani والخالق ونحو ذلك واليمين بصفاته كقوله وعزة الله صفاته الله بوير الله وجلال الله وكلام الله وعلم الله ونحو ذلك وهكى الربيع عن الشافعي أنه قال يتي إمام الشافعي يتي من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنف وندي رسوار ذات الله رسولا الله رسوار الله سيكري رسول فعليه الكفارة واجبين كفارة فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بها اليمين yana nufin rantsuwa aula niyyata lahu ko in ya fada haka in ya fada haka ko da niyya ko babu niyya fa huwa yaminun rantsuwa ke wa man halafa bi shay'in ghayri Allah duk wani abin da ba zatin Allah bane ba sifar Allah bane ba sifar Allah bace ba sunan Allah bane in kai rantsuwa da shi mithla an yakula wal ka'bati wa abi fa hanisa fala kafarata alayhi kai rantsuwa da Ka'aba ko kai rantsuwa da ubanka ko kai rantsuwa da menene da menene abinda ba zatin Allah bane ba sunan Allah bane ba sifar Allah bace ba duk in ka karya rantsuwa ma ba sai kai kafara ba dama rantsuwa ba ta kullu ba li'anna hadha makhluqun wa zalika ghayru makhluqin kawo malam ya cika alkawarin da ya dauka ko yana cikawa eh ana fahimtar sa babul i'tisami bil kitabi was sunnah babin da ya zo na wa a tasimu bi hablillahi jami'an yace babin da ya zo na a yi riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin riko kyakkyawan riko da littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah shi ya haifar da wannan hayaniya duk da ake gani قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام قد بالتحقيق جاءكم من الله نور من هو النور ما هو النور وكتاب مبين نور منظور الله وكتاب مبين ده القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال الله واعتصموا بحبل الله جميعا wala tafarraqu ku yi kyakkyawan riko da bi hablillahi jami'an baki ɗayan wala tafarraqu kan ku rarrabu saboda littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah ba yadda za a yi su rarraba kan mutane in ka ga in ka ga an rarrabu to an ba a yi kyakkyawan riko da su ba kenan an an shigar da son zuciya to duk sa'an da son zuciya shiga cikin abu kuma to shi da matsala ta nurun wa kitabun mubin atafi ne mana nurun alkur'ani kitabun mubin kuma alkur'ani hablullahi ahaduhu wa qala abu ubaidin al-i'tisamu bi hablillahi abinda ake ce ma al-i'tisamu bi hablillahi shine huwa ittiba'ul qur'an wa tarkul furqa abi al-qur'ani arabu da rarrabuwa wa qala Allah subhanahu wa ta'ala واتبعوا أحسن ما واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم القرآن كان من ربكم لك أبنجيكم يعني اتبعوا القرآن كما قال الله تعالى نزل أحسن الحديث القرآن كان وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته قال الحسن تدبر آياته تدبر آيوين القرآن شيني اتباعه والعمل بعلمه أبي القرآن أي أيكي القرآن ما هو بحفظ حروفه ما هو أحدث القرآن كأي با أيكي الشيبة ما هو بحفظ حروفه وإضاءة حدوده أم فهمت؟ إن كحدث القرآن كون حرفي كاسني ka haddace amma ba ka aiki da shi ba da kai ake ba anan shi ne ka karanta alkur'ani ka yadda da shi ka yi aiki da shi da kai aiki wa kala mujahidun fi qawlihi ta'ala yatlunahu haqqa tilawatihi daga malam babban malami ne ya isa ko amma zai dauko tafsiri shi ce qala mujahid manyan malaman tafsiri kenan ya ce yatlunahu haqqa tilawatihi to ina ma nan wannan sai ce qala ya'maluna bihi haqqa amali bihi وقال وقال جل ذكره هذا بلاغ للناس يعني هذا القرآن ذو بلاغ وأن القرآن مي أي ذو بيان كاف مي بيان وأن بيان سيا وداتر يائسة والبلاغة هي البيان الكافي وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن بزاس يتدبر القرآن با ai la ya tafakkaru na faya tabiru ba za su yi tunane ba su doki ibra ba yi ƙalu ta dabbartul amra iza nazartu fi adbarihi wa awaqibihi ka dubi matsala ta ko ina ɗinsa ta dabbure kenan an fahimta akwai ta'allum tafakko sai ta dabbur an fahimta mun kawo misali da jimawa ka ɗauko da suka zo likitoci ma suna da wannan abin wannan likita ne ya iya likitanci ya san cuta ka zaga maganinta cuta ka zaga maganinta in ka zo sai ya harhaɗa maka to wanda yake sama da shi ya fi fiƙhun wannan matsala ya ce ai wannan da aka hada shi da wannan zai je ya haifar da wani abu da ilimin ka bai kai nan ba da aka je aka yi maka abin wanke hannu a ban ɗakin ka ko kicin duka ko menene da menene aka maka abin wanke hannu sai aka bari in aka bari wanda ya koya ya iya ya ga aika ya ba sa maka ka wanke hannu kana tafiya ko ka wanke hannu ya tafi sai wanda ya fi shi ilimi ya zo ya ce a tadabburi ya ce ai hannun da ake wankewa din akwai maiko akwai ka kuskure bakin akwai marko yana zuba wajen duk zai toshe ruwa zai zo ya saura ba zai tafiya to shi sa sai a yi mishi abu ta karkashin shi sai a kwance a zuba to wanda ya tadabburi kenan wanda ya tafakkuhi kenan ko ya tadabburi to haka yana da misalai da yawa a cikin rayuwar da muke ciki an fahimta aina وقوله تعالى afala yatadabbaruna alqur'ana ay la yatafakkaruna fayatabiru yuqalu tadabbartu al-amra idha nazartu fi adbari wa adbarihi wa awaqibihi wa qawluhu ta'ala afalam yadabbaru al-qawla ay lam yatafakkahu lam yatafahhamu ma khutibu bihi fi al-qur'ani wa qala Allah ta'ala وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا إلى قوله لو أو يحدث لهم ذكرى أي تذكر تذكر تناواكنا وقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن nukayyid lahu shaytan wa huwa lahu qarin mana Allah ya halicce ka ne ya sauka ma da alqur'ani ga sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai kuma da ka girma sai ka ga abin ba za ka samu kuɗi ba mulki baya yiwa sai da ka koyi yaren wa'ansu sai ka je ka bata rayuwarka duk kamanta da alqur'anin Allah kamanta da sunnar manzon Allah abinda duk aka yi aka shirya maka zaka je to duk rayuwarka kana cikin hasara kenan ba ta da albarka duk abinda kake karantawa wani ya ce kaza wani ya ce kaza kuma turawan nan da kake gani fa baki ɗayan su banda su halaka ka ba abinda suke so ba abinda suke ya ka sai me sai addinin musulunci ai an ji ko wannan abin da yake fada yanzu ko ko ba ku ji ba yau an ji ko ba ji ba ya ce da wane da wane da wane su suka kirkiro yakin iraq su suka kirkiro na libya su suka kirkiro duk ya faɗa su ne shugabannin labarai su suka kirkiro saboda me saboda ba inda suke samun kuɗi kamar me magani da makami makamai shi ne suke sayarwa shi yasa su su kirkiro yaki a nan su je su kirkiro yaki a nan su je su kirkiro yaki a nan ku kuma ba ku da masana'antun makamai ko kuna da shi ba wa irin wanda za ake amfani da shi ba ne yanzu dole ku ɗabi dukiyar ku duk ku je ku ba su ku karbo abin da za ku kashe kanku shi sa shi su tayar muku da fitina a kasar afghanistan ya faɗi wace ce waye aka yi ga iraq ga libya ga suriya yanzu ga kaza da kaza baki ɗaya suwa suka kirkiro wannan ya faɗi da sunaye da lokacin da aka yi shi kuma tun da ya hau bai yi tashin hankali ba bai yi yaki ba shi yasa aka yi mishi haɗin baki a kada shi a kawo wanda za su zo su yi abin da suke so a zama da ka yi mu'amala da munafiki algungumi mai makarta shi a garawawa komai zai faɗa ne komai faɗa zai yi a sani ba haka ba ne ba قيل معناه من يورد عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين ومن ياش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين duk wanda ya kauda kai bar alkur'ani da sunna ya je shiga da komai sai Allah ya hada mishi da shaytani sai Allah ya hada shi da shaytanin da ba zai rabu da shi ba wa huwa lahu qarinun abokinsa kenan yana tare da shi a office a gida a mota a komai rayuwarka duk tare da shaytan kake yi قيل معناه من يريد عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو لو من يريد عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين wanda ya kau da kai gabar alkur'ani da abin da ke ciki na hikima ya je yana damuwa da maganganun maɓatattu masu batar da mutane wa a batilihim nu'aqibuhu bi shaytanin za mu yi mishi azaba da shaitanin da yake tare da shi da'iman nuqayyid lahu hatta yudillahu wa yulazimahu qarinan lahu wannan magana tana da hadari ba duk sa na kamar alqur'ani yanzu me yake me ake yaka a cikin rayuwar duka masu karatu alqur'ani eh ba su ake yaka ba to wannan yakin da kake yi din fa ba kai ke ba sa ka akai ko ka sani ko baka sani ba sa ka aiki duk abin da za a faɗa game da masu karatun alkur'ani masu mai da menene in kaga kuskure gyara kake ba za ka ce a daina ba ne kwata-kwata gyara za ka yi in ba za ka iya gyara ba ka kama bakinka wanda zai iya gyara ya zo ya gyara to kuma duk sun san gyarawa za a yi to amma da mai za a gyara da mai za a gyara ka ce da kuɗi ina kuɗin kuɗin da su suke ɗeba suna ɓoyewa aka ce su gyara shi- shi za a ɗauka a gyara to shi yasa kar a gyara a hana to sai yayi mai in an hana abin da aka fara shekara ɗari kaza ana yi kai za ka zo ka iya ka hana shi a lokaci ɗaya za ka iya a lokaci ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba ba mun faɗa muku ba menene abin da Allah baya so sosai ka ce wannan ce sallah wannan ce ya ce a sallah tana baya menene sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ara'aita allazi yukazzibu wane ne wannan fa zalikal ladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin to yanzu aka zo wa wailun lil musallina allazina hum an salatihim allazina hum yura'una wa yamna'un amma da me aka fara ara'aita allazi yukazzibu bid-din ka san wanda yake karyata addini ka san wa yake karyata addini fadhalika allazi yad'u al-yatima ina ma rafa zalika allazi yad'u al-yatima wanda baya ba maraya وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على مسكين ولا يحض على طعام المسكين وإن أبو باب نبي sune yukazzibu sune masu karyata addini masu ba an ce masu sabo ba a'a masu karyata addini kenan waɗanda ba sa so da an sun ga almajirin ransu ya ɓace zai zo dukkan datti da menene kai kasa ya zama wannan mai dattin da ka tattara shi ka ba shi abinci da wani kayi wani kayi tufa za ka gani kana tafiya da motar ka sai gwanjo ka cika motar ka kana tafiya in ka gan shi ka tsayar da shi ya yi wanka ka ba shi takalmi slippers ya sa da riga da ka ba shi abinci ya cika gani ɗaya da shi duk ɗaya ne jini ɗaya ba haka bane ba yunwa da talauci da wulakanci da rashin kula shi ya mai da shi haka nan shi ma ba so yake yi an fahimta wani babban gwamna ne yana lokacin da ba muke karatu ana ba mu kudi ana muna kaza lokacin su saddauna ke kaza kaza ake ba mu da aka zo mas'ala ta zo ta rikice ana bincike sai aka kama shi a state shi ya ɗebi biliyoyi ya gudu ya gudu to kuna ɗaya ba kuna ɓoyewa ya za a yi talaka da miskini da waɗanda ba su da abu su samu abin da za su ba za su taɓa samu ba kuma ku kuna ɗaya ba ne kuna binnewa abinda kuke yi shine bar a ɗebi kudi a ajiye saboda zabe zai zo gaba sai an kashe kudi waye ce ma za ka kai wannan lokacin in ka kai wannan lokacin waye ce ma Allah ya kaddara za ka samu abin da kake so in ka samu abin da kake so waye ce ka nemi abu da haramun waye ce in ka nemi abu da haramun da karfi da sata da zalunci za ka ji daɗin shi ma'ana kai da kanka kake rusa kanka ke kai da kanka kake rusa rayuwarka waye ce man ka tara kuɗi dukiya sosai sai ka fi kowa jin daɗi ba lallai ba ne don ka tara dukiya ka ji daɗi ba abadan allah yana iya yana yi maka azaba da komai da dukiyar da talaucin da mulkin da rashin duk abin da allah ya allah shine ala kulli shay'in qadir وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يا محمد اخرج علينا زمنا زيد زمنا شين ومدحنا زيد يا محمد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بس ده كده وقال مجاهد أمروا أن يدعوه في لين وتواضع aka ce su kira shi da tawadu'anci da kalmomi masu daɗi masu kyau su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qila la taj'alu du'a ar-rasuli idza da'akum li amrin aw nahyin wa in suka ce fassaran kada ku saka kiran manzon Allah in ya kira ku da umarni ko hani in ko gada ma ku bi in ba gada ma ku bi kamar yadda kuke yi da abokan ku ƴan uwan ku a'a manzo Allah mas'alar sa ba haka bace ka du'a ibadikum ba'dan tujibuna idza shi'tum wa tamtani'una idza shi'tum ba haka ake yi ba wa sa'ala rajulun malikan fa sa'ala mas'alatan fa qala malik wani zai wajen imamu malik ya tambaye imamu malik tambaya sai malik ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah ya ce kaza kaza fa qala ar-rajulu ara'aita qala malikun فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم manzo Allah ce kuma ka ce min ara aita imamu shafi aka ce mishi ai Allah ce kaza ko manzo Allah ce shi suka ce to me ka gani yace ah kaga na na na daura jinjami ne kaga na shiga nasara ne da zaka ce min ni ba nasare ne a ce manzo Allah ce ka ce ni me nace وقال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة أبيكم إبراهيم أي مستقيما ميكك الدين معنى الدين المسلم شيني دينا مستقيما عقيدة الإسلامية تشي عقيدة مستقيمة duk wani addini da duk wata aƙida da za ka ɗauko in ba cikin littafin Allah da sunar manzo Allah ba ne wallahi muwajjin وقال الله وعلى الله قصد السبيل إنا معنى وعلى الله قصد السبيل قال أي تبيين الطريق المستقيم هنيا ميقكر هنيا والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة ومنها جائر أقولكم موت هنيا وتتكبا ميقكيا أي طريق غير قاصر وقال الله man yuti'ir rasula Allah madaukin sarki ce duk wanda ya bi manzon Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam faqad bitahqiq ata Allah duk wanda ya bi annabi tabbas ya bi Allah sahabbai duk baki rewa suka bi faqad ata Allah baki ɗaya a'a ata Allah ba haka bane ba mai yuti rasula faqad ata Allah amma sahabbai baki ɗaya da suka bi manzon Allah sai a ce faqad ata Allah eh ya kuma ma'ana sai ka dauka sahabbai duk faqad ata Allah saboda tabbas sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fanshe shi da rayukansu da dukiyarsu da komansu baki ɗaya to sai na wannan ayata ce faqad sai ka ce a Allah tabbas sun bi Allah kuma suka bar duniya kan bin Allah sai suka zo kana hayaniya ka sai Allah ya warware wannan kwanciyar hukunci ya dawo da wani hukunci san ko hankali kana da hankali ko akwai hankali balle har a shaurare ka duk wanda ya shaurare ka yana da hankali ma wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya sun bi manzon Allah ko ba su bi shi ba sai sun shirya kan shirya su kamar duniya wa qala Allah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda manzon Allah ya kama ku karba abinda manzo wane ne farkon wanda manzon Allah ya kama su wannan abin sun karba ko ba su karba ba da hannu biyu biyu sun aiki da shi ko ba su aiki da shi ba manzon Allah ya ji dadin haka ya yarda da su ko bai yarda da su ba don ba ka da hankali yanzu sai ka zo kana hayaniya mana kana zuga Allah ya warware wancan hukuncin ya zo a dawo a bika wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrillah ay al-ikhtiyar wa ma kana li mu'minin ba al'amarin mumini bane ولا مؤمنة كو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن الله ده منزلسا سكا زتا ده حكمتي كو سكا كاو سكا أن يكون لهم الخيرة يا زمان كان ده زابي باب إيماني ko kana so ko baka so tunda manzon Allah ya zantar da hukunci sai ka so abinda Allah ya yi wa yusallimu alamar imani ke ku ai al-ikhtiyar wa qala rabbi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah madaukakin sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wai me kenan tabbas kuna da kyakkyawan koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tunda manzon Allah ya zo har ya bar duniya su wane ne suka fi kowa kyakkyawan koyi da shi kace abubakarin wa umar wa usman wa ali wa wane wa aisha wa hafsa ummu salama duk waɗanda Allah ya yarda da su su ne kuka zo ka ce ba ku yarda da su ba da kuke yaki yanzu sun gama sun tafi Allah ya kai su cikin alkhairin shi ya ajiye su yanzu ka zo kuna fara da su yanzu ka zo kuna ziga Allah kuna nuna ma Allah kafirai ne kuna nuna ma Allah abinda Allah ya sani game da su ba haka bane ba ai qudwatun yuqalu ta'assa bihi ai ittaba'a fi'lahu yayi koyi da shi ai yayi aiki shi waqtada bihi wa yuqalu lit-ta'ziya ai abinda ake ce sa ake ce mataziya at-ta'siya ka annahu yaqulu qad asaba fulana kamar an ce ai wane ma ya kamu da ya samu da irin wannan yayi afke hakuri fasabara fata'assa bihi waqtada kai ma kai koyi da shi قال أخبرنا الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم ابن حيان حبان أو حيان ابن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت الملائكة lokaci ya cika koyar da ya cika? ya cika? shi ba bakin bulo yake ba farawa yake ta yi tafi da kai sai an samu ya cika to kaga yan karfi kuma ku kowa yana ta wannan sai ya ce ya je kura dab da kura sai ya kura ya je garin su kuma yana kuma yana shine liman kuma ana jiran shi zo a yi sallah duk rashin zama a nasu a cikin karatu shi ke haifar mana da wannan wahalar wani abin aka zo ana yi duk wanda ya san mai shiga siyasa wannan hauka ake yi wannan rashin albarka ne cikin rayuwa wannan jahilci ne wannan shakiyanci ne wannan iska duk abubuwan da ke faruwa kenan amma sai ga mutane sun damu kansu malam mai kiri na ce wa ma yabtagil hussadu mimman ajallahu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم